الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم
نعم فصل wannan fasali kenan فإن قلت to idan kace فلم لم يقتل النبي صلى الله عليه وسلم اليهودي الذي قال له السلام عليكم mhm, وهذا دعاء عليه mhm. to yanzu ga ka'ida can an ajiye a baya duk mutumin da ya ya faɗi kalma mummuna a janibin annabi a kashe shi shine ka'idarsa duk mutumin da ya sauke darajar shugaba a kashe shi duk mutumin da ya kawo na kasu ga janibin annabi a kashe shi to shi kenan to sai yanzu alkali ili ce kada fa mai taron numfashi ya zo ya zo ya ce da mutu amma ai ka san ba yahude ya zo gurin annabi ya ce assalamu alaikum mutuwa ta tabbata a gare ku wannan mummunan zance ne ya aka yi shugaba bai kashe shi ba eh bai kashe shi ba kyale shi yayi ba abin da ya masa hmm ولا قتل الآخر الذي قال له إن هذه لإثمة ما أريد بها وجه الله kuma shugaba bai kashe harkusu tamimi ba wanda tun da Allah yake halitta ba a taɓa samun matsiyacin mutum a duniya irinsa ba shi Allah bai yi shi da albarka ba la'anannan Allah ne zuri'arsa sama ba za su yi albarka ba sai ice da shugaba inna hazihi laqismatun ma urida biha wajhullah shi wannan rabo fa da aka yi ba fa nufa Allah da rabon nan ba kuma gashi halifan Allah ne iraban eh shi shugaba ne iraban nan shi wannan mutum sai ya ce samun rabon nan bai yi ba shi yanzu so yake waya adalci a cikin rabon ɗan adam ne iga yau shugaba wannan kalma da aka ce za a kashe shi ya ce ina ta yara ku kashe shi to in kun kashe shi yanzu ba zuri'arsa suna nan a baya ba za su zo? za su zo saboda ita duniya gamin gambiza ce a haɗa wannan da wannan ne a haɗa wannan da wannan in ba haka ba ya ɗan adam zai zo gaban annabi ya gaya masa haka Hmm? wanda duk wata dabba mai tsoron mutane in ta ga annabi gurinsa take zuwa saboda tsananin aminci mata kafirai duk gabarsu da shi ajiya suke kawo masa sun san amintacce ne ran da za a ɗora hajar al'aswadi ta hakimi aka yi aka ce mu sa wannan ƙofa a gabanmu duk wanda ishigo ta cikinta babu bani shaibata duk wanda ishigo ta wannan ƙofa mu miƙa masa wuƙa da nama abin da ya hukunta ya yiwu sai ga sayidulo judiya ya shigo ta ƙofar duk kafirin da yake gurin nan da dukkan ƙurin shawa suka ce haza muhammadul aminu wannan amintacce ne razina bi kismatihi da abin da ya hukunta min yadda lokacin fa ba yo aike ma bai zo ba ce ma bai zo ba amma bayan aike ya zo an yi abin da aka yi a ciki aka samu wanda ya ce inna hazihi la kismatun ma da biha wajhullah wannan rabo da kai sam sam ba a nufi Allah da wannan rabon ba to bai san kuma wanda yake ga wannan sunansa ma hujjatul lahi kuma albarkacin annabi su kuma irin wayannan mutane Allah ya tsine musu albarka
وقد تأذى النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك to shugaba kuma ya samu damuwa da wannan zantuka da aka yi wannan kalma yace fa man ya ajilu illa ma adil idan ban yi adalci ba dama za a samu mai adalci a doron kasa da ce khibta wa khasirta ka taɓe ka yi asara in lam adil in dai ban adalci ba to taɓewarka ta tabbata asararka ta bayyana idan ban yi adalci ba ka halaka haka shugaba ya gaya masa to amma shugaba bai ce a ɗauko takobi a fille makai ba mu kuma yanzu ga shi dukkanin ƙa'idar da aka ajiye shine duk wanda iga yawa manzan Allah bakan magana kashe shi to ga mutanen nan guda biyu kowanne kalmar da ya faɗa bakan magana ce amma shugaba bai kashe su ba to menene makamar wannan karatu shine abin da alkali ya leke su shugaba ya ce ai annabi musa ma an cuce shi sama da wannan abin da ka gaya mu amma ya yi haƙuri ba komai
ولا قتل المنافقين الذين كانوا يؤمنون في أكثر الأحيان kuma shugaba sallallahu alaihi wasallama bai kashe munafikan nan ba waɗanda suka kasance suna dangana mummunan lamari a gare shi a mafi yawan lokaci kullum munafikai aikin su su dangana cuta ga shugaba kullum shine muradin su
fa'alamu wabbatan Allah wa iyaka to mutanen nan kala uku shugaba bai kashe su ba to me makama karatun to yace to ka sani Allah ya datar da mu kai ma Allah ya datar da kai annan nabi sallallahu alaihi wa sallam kana awwalul islam yastarifu alaihi nasa shugaba sallallahu alaihi wa sallama ya kasance a farkon musulunci yana taro zuciyar mutane yana yana horar da su yana tarbiyyantar da zuciyarsu kuma yana jawo su da abubuwa na alkhairi yana kyautata musu a farkon musulunci haka ne a tsakiyar lokacin da yake kan ganiyar tabbatar da musulunci haka ne dab da zai wa fatima haka ne shugaba kullum ba abin da sahabbai suke so a duniya irin su gansu a gaban annabi saboda nan ne malam sirrin Allah yake nan za arziki ne yake zuba suna tare da annabi abinci ma ba sa tunaninsu yunwa ba ta damunsu in yana nan ba shi sa ranar da aka je aka je gwalalo ba ai kaga kwanansa uku bai ba gurin ba kuma ba ruwan da za a sha ba abincin da za a ci a haka ya zauna kwana uku shugaba sallallahu alaihi wasallam na'am ويميل قلوبهم ويميل إليه kuma sannan yana karkato da zuciyarsu yana jawo ta zuwa gare shi ويهدم إليهم الإيمان ويزينهم في قلوبهم yana soyar da imani a zuciyarsu yana kawata shi kuma a cikin zukatan nan nasu ويدارهم kuma manzon Allah ya nemi su mudarati ويقول لأصحابه kullun sai ya dinga cewa da sahabbansa إنما كنتم ميسرين ولم تبعثوا منذرين kaga ku nan an aiko ku don ku zama masu sauƙaƙawa ba a aiko ku masu ku zama masu kore mutane daga addini ba hmm.
ويقول sai a jima yana cewa يسروا ولا تؤثروا ودنجا الصوت.
ويسروا ولا ku dinga تنفروا sauƙaƙawa kar ku tsananta ku dinga nutsar da mutane kar ku hau- kar ku hausuna musu hankali to yanzu wai duk ana karanta wannan zantukan na annabi kowa da kowa malamai da wanda ba malamai ba suna karanta wannan abun suna karanta abun da shugaba ya faɗa suna karanta halayen shugabanmu a farkon musulunci da tsakiya da tsanda iya baki suna kallon irin halayen shugaba amma a yau mutum ya ce zai shiga musulunci wani daga tsallake daga kiristoci ya ce yanzu ka shiga inda su kansu sun kasa zama da kansu lafiya eh wannan ilaftawa wannan maganganu wannan shi ma ilaftawa wannan maganganu haka ake bin annabi hmm? da da'awar karatu ga abin da shugaba yake faɗa inna ma bu istun muyassirina wa lam tub'asu munaffirina ba ai ko ku ku hautsina hankulan bayi ba ba ai ko ku ku tarwatsawa manzon Allah al'umma ba so yake ku hada masa kan al'ummarsa ta hanyar dabi'o'in nan managarta hal wannan duk wanda ya san yana da rawanin sarauta ko yana da kujerar siyasa ko yana da kujerar malanta wannan al'ummar da kake gani ta manzan Allah amanar Allah ce a hannuwan wayannan bayi eh saboda haka ya rage ina ku ku san ya za ku yi ku rike wa manzan Allah amana al'ummarsa kiyaye masa alfarmarsa eh ina cewa in kuna nema na ku neme ni a cikin waɗannan raunanan na al'ummata ne a tausasa musu a tara masa hankalin al'ummarsa guri ɗaya kada a tsaga masa sha'anin al'ummarsa ba kyau ba kyau wallahi shehi kullum ina tuna mana zanta kalmar da ya faɗa jami'u du'a ya du'una ilallah in dai da gaske ne kai da'i ne to kiran mutane kake zuwa ga Allah la'ila an fusihim eh karka kira mutane zuwa kanka da ka fara kiran mutane zuwa kanka tafiyarka ta lalace ta tsaya ma ba inda zaka zuwa Allah zaka kira bayi da dukkan lisaninka na hali da na makali harshenka mai magana wannan kira mutane zuwa ga Allah harshenka na makal kira mutane zuwa ga Allah taumujim
waya kuru da'iman shugaba za ka ji yana cewa ma yadda haddasa na ta'ala shahida na muhammadan da masu da asabu yanzu na kashe su na sa a yanka harkusu tamimi zulhuwai tsara na sa a yanka shi ko a fille makai mutane su tafi suna cewa ai dama sahabban nawa ma kashe su nake yi tunda kullun a gurin annabin ake ganin amma kuma makiyi ne azzalimi ne da ire-irensa ƴan uwansa manzo Allah ya ce in na kashe shi cha za a yi ina ma kashe sahabban nawa waye zai ma shigo addinin musulunci yanzu nan za a kafa mutum hujja da cewa kai ma shigar za ka yi kaje a kashe ka ba gaira ba dalili to haka shugaba ya kyale su
وكان صلى الله عليه وسلم يدار الكفار والمنافقين shugaba sallallahu alaihi wasallama a al'adarsa yudaril kuffara yana mudarati da kafirai wanda ba sa sallah kaji halin da shugaban mai koya mana wanda baya sallah baya komai na addininmu idan ka gamu da shi ka kyautata masa don ya dinga ganin sakon manzan Allah a cikinka ya san kai ɗan aiken manzan Allah ne zuwa gare shi ƙwarai haka shehu radiyallahu anhu duk irin tafiye-tafiyen da ya yi ai garuruwan kafurai da ije ba za su yi ba ta mala a gane duk kafurai ne mafi yawancinsu amma a nan gurin ba ƙultu la'ilaha illallah da suka ya ce a gari ɗaya a lokacin na lakana musu kalmar shahada duk suka karba idan ba su ga jamala da kyakkyawan hali wanda wannan aikin da ake faɗa na jawo mutane da kula da su da girmama su da ba su haƙƙinsu wannan shine aikin da annabi ya a duniya kuma wallahi duk magadansa abin da yasa ake ganin sun cira a duniya matsayinsu ya ɗaukaka kula suka yi da bayan Allah kula suka yi da al'umma annabi to manzo Allah ba fa musulmai ba kafirai ma sakin fuska yake musu wal munafiqina munafikan ma sakan musu fuska yake yi mm wa yujmilu suhubatahum kuma ikyautata abota da su mm wa yughdi anhum kuma ya rantsi ga idansa gabarin abin da suke aikatawa wa yahdani min adawum idan sun cutar da shi sai ya jure
wa yasbiru ala jafaihim ma la yadun lan yawma sabru lahum alayhi kuma yana yi musu haƙuri a bisa jafayinsu abinda a yau ba zai yiwu su yi wannan ba kuma mu yi haƙuri a kan wannan Mm.
wa kana yunfiquhum bil adali wal ihsan to ai karewa ma ine musu baiwa da kyauta da- da baiwa Mm.
wa bidhalika amarahu Allah ta'ala da wannan ubangiji ya umarci manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama fa qala ta'ala Ubangiji maɗaukakin sarki ya ce, ولا تزال تظلم على خالق منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين Ubangiji ya ce da manzan Allah ba za ka gushe ba kana tsinkaye a bisa maha'inciyar zuciya a gare su, illa ƙalilan minhum sai ‘yan kaɗan daga cikinsu, su ne wanda za ka gaba wannan. Amma in kuna tafi kuma dama al'adar rayuwa ke idan kuna tafi kuna tafi da mutum, to idan ya ɓoye alheri a kanka, da kanka za ka ga mu'amalar hakan ta tabbata. idan kuma ya ɓoye wani abu mummuna a tare da kai shi ma ana nan za ka ga abin ya bayyana a gare ka wala rubba mazaƙin a bani furaruhu dolan layali an zubabin lubbadi ke da yawa daga cikin waɗanda muka zauna tare da su wanda yake a zuciyarsa akwai ƙiyayya mai ƙarfi a kaina da na sasa shi a fagen jarrabawa tsawon darare a nan na dinga gano damu na kiyayya wanda ikwanta a zuciyarsa to wani mai hikima ne yake faɗa haka to ballantana wa'annan mutane da suka zauna da manzan Allah waɗanda suke wasunsu zama sun zo ne don kiyayya da cindin duniya abin da ya kasu ke to Allah ya gaya wa manzan Allah ya ce kaɗan-kaɗan za ka dinga ganin alamomin wannan abin a tare da su sai kaɗan daga cikinsu amma sai Allah ya ce fa'afu anhu ka yafe musu wasu fa kai musu rangwami inna Allah yuhibbul musinina Allah yana son masu kyautatawa Hmm.
وقال تعالى Allah madaukakin sarki ya ce
ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم ka ije da abin da yake mafi kyau tsakaninka da wayannan kafirai sai ya zama tsakaninka da wan tsakaninka da su waɗannan masu gabar da kai waɗanda ya kasance akwai adawa kiyayya mai ƙarfi sai ka ga sun dawo ka annahu waliyun habib ya su dawo masoyanka na ƙwarai kuma ya tsewa daga bayin Allah haka suka sha wahala da bayin al'umma irin waɗannan Hmm.
وذلك لهذا الناس للتألف أول الإسلام to wannan kwa yana tabbata saboda bukatar mutane a farkon musulunci suna bukatar a jawo su tukunna وجعل الكلمة عالمية a tara kalmar su shi sa kafin shugaba ya fara yaki in ji liwa'ur rukuni matattakala guda biyar manzon Allah ya hau sannan ne fa aka zara kan sakalin da za a yaki kafirai farko ma manzon Allah daurul hashid ya fara yi daurul hashidi wato matattakalar farko suwa ma suwaye ma za a yi tafiyar musuluncin da su su kansu mutanen farkon abin da manzon Allah ya fara yi yadda zai girka su su zama musulmai na gaskiya aikin da ya fara yi ke ba maganar wani zancen yaki to sannan kuma da iba su tarbiya sai kuma matattakala ta biyu daurin difayi anil aqidati ita aqidan musuluncin ya zai yi ya kafa musu ita yadda da zafin wuta da yunwa da kishirwa da kansakali da kibiya ba za su sa su koma baya ba ya za a yi a yi wannan sai da yi wannan ya rina su tukunna to haka haka sai da ya hau matattakala guda biyar to a farko a ta'allu shine yadda za a tattaro su kana so ka yi wa annabi aiki da gaske to ka taro al'ummarsa ka matso da su amma ka zo ka dasa lasfika da zage-zage a ba hanya annabi ka biyo ba ƙwarai
فلما استقر وأظهره الله على الدين كله yayin da addini ya tabbata Allah ya rinjayar da manzan Allah akan kowa Hmm.
فتلم قدر عليه واشتهر أمره sai shugaba ya kashe duk wanda ya sami iko a kansa kuma lamarinsa ya shura
كفئله بمن قدر kamar yadda ya aikata da ɗan haɗalu Hmm.
ومن أهل بكتبه يوم الفتح da wanda annabi ya alkawari a kashe su ranar buɗin maka ومن أمكنه قتله حيلة من يهود وغيرهم da wanda annabi ya sami ikon kashe su ah, daga yahudawan nan da waninsu أو غلبة لمن لم يلزمه قول سلك صحبته ko kuma waɗanda annabi ya ci su da yaƙi na waɗanda gaba ɗaya ma ba su yi abota da shi ba a'a da'awa ce ta isan musu aka je ba su yadda ba sai da aka buga da su kamar mutanen haibara kaga aka sa imamu ya je ya buɗe garin gaba ɗaya Hmm.
والانقراض في جملة مظهر الإيمان ba su shiga cikin zirin waɗanda suke bayyana imani ba به da da- ba su ba su yi imani da shugaba ba لمن كان به na daga waɗanda suka kasance suna dangana cuta ga shugaba قبل الأشرة kamar ibn al-asharafi والإيراد da abi rafi'in وقوة wan nazari da nazaru dan harisu وقوة da ukubatu dan abi mu'aitin la'antar ubangiji ta tabbata a gare su
وكذلك نجر دم جماعة سواه haka nan shugaba ya banzatar da jinin wasu ba ba wa'annan ba فسأل ابن زهير kaman ka'ab ibn zuhairin kaga shi Allah ya masa gyadar dogo shi ma an ce a sau da ya jefa bakaken maganganu inda shi sha'irin muta sha'im shi mawaƙi ne mai shi umanci Eh, idan yau yewa wannan zambo gobe yewa wannan jibi yewa wannan don abin ma sha'iriya ta motsa haukan waƙa ya tashi to madubi zai ɗauko ya sa a gabansa ya fara yi wa kansa waƙa yana yana yi wa kansa mugun zambo da ido sai ka ce idan mujiya ko idan kaza kunnan ka kai mai wakan nan ya yi kama da kunnan malafa ko wani abu ya kai wa kansa ya jayi shi ma kansa bai kyala kansa ba to sha'irin mai shu'um- sh- mawaki mai shu'umanci kenan to shi kenan a cikin wannan shu'umancin nasa sai ya je dinga taba addinin musulunci yana sukan sahabban annabi har ya je ya faɗi kalmar kuma da sai an kashe shi dole ɓoya fa ya tabbata a gare shi to kuma ƙarewa da inayar Allah ta dubo shi shi ne fa mai banar su'adu daga cikin akabirin rijali a cikin auliyawo akwai wanda kullum sai ya karanta banar su'adu yana yawan ganin shugaba to sai ya daina karanta banar su'adu sai ya daina ganin annabi to shi ne can wata rana ya rubuya da shugaba yace kana karanta kasidar kabu ina jin daɗi kuma ka daina to shi ne fa sai ya koma yana karanta kasidar kabu ibn zuhair wacce annabi ya liƙa masa bargo ya ba shi bargon nan to kaga shi ma ya faɗi kalamai marasa daɗi to amma Allah ya tseratar da shi Mm.
وابن الزبعة da kuma ibn zibara shi ma mawaƙi ne وغيرهما da waɗansunsu ممن آذاه wanda suka dangana cuta ga shugaba sallallahu alaihi wasallama لا القوم بأيديهم ولهم مسلمين har sai da suka zo suka kawo kansu da kansu suka zo suka game da manzon Allah suna masu sallamawa a gare shi Mm.
وبوادر المنافقين مستترة shi kuma baɗinin munafiki a ɓoye ike a ba a sanin hakikaninsu وحكمه صلى الله عليه وسلم على الظاهر shi kuma hukuncin manzan Allah ai akan zahiri ne shi kuma munafiki a zuciyarsa munafincin yake Mm, ba shi sa in har malatu dan zaidu ba haka yace da manzan Allah ba al-imanu hahuna kenan annan a bakin nan namu yadda ka san mu ma nuna wa mutum ka'aba mala kullun imani ne zancen ka ne a bakin mu mai ta kalmar shahada mai ta zikiri ya ce amma wanda faku hahuna ya nuna zuciyarsa ya ce ban da ƙiyayya da kai da gaba da kai ba komai a zuciyar nan ya ce da sai da lujudi ni ban san yadda za in ji ina son ka ba kaji famala ya ce kuma amma da na kalle ka na san na mutu haka na halaka to shine na zo gurinka akwai yadda za ka iya yi mun in janna son ka ai akwai ko? in ce kwarai ya ce to gani na zo gaban kaya rasulallah shi kenan sai ce fito da harshenka ya fito da harshen sai sa yan yatsunsa guda biyu ya rike harshen nan da in rike harshen yace wannan harshe dai a zahiri gashi a kalmar shahada yace amma zuciya ce gaba da kai yayyawa duk munafiki haka yake duk wanda aka ce munafiki to makiyin manzo Allah ne bare to shine shugaba yace Allahumma rzuquhu lisanan zakiran Allah ka sa harshen nan ya koma na ambatan Allah na gaskiya wa kalban shakira Allah ka ɗau ilimin ma'arifa da Allah ka zuba a zuciyar yanzu wannan kiyayyatawa a goge ta sai ce warzuquhu hubbi Allah ka ɗebo suna ka zuba masa sai kuma ya hada da cewa dan uwan soyayya tasa yace wa hubba man yuhibbuni sannan ka ɗebo kaunar dimmin suna ka samar yace wasayyar amrahu ila khairin sannan daga yanzu duk abin da zai aikata kada ya kuma kuskure ya zama daidai kaji shugaba mal sai ya saki harshen nasa ya ce buɗe ƙirjinka ya buɗe ƙirjinsa sai ya ɗora masa wannan hannu wannan hannun da ike shi ne shine wato sakatare na fadar Allah gaba daya in ya bayar ya bayo sallallahu alaihi da ya dora masa hannun nan da ya dauke mala shi kenan sai hawaye kuma an canja shi yanzu bai san wani abu da ake kira munafunci ba yace to ka taimaka in je in kira sauran ma ishe kai ka san da yadda aka ka zo nan yanzu idan ba su bukace ka bane ba za ka zo ba wallahi sai ma nazara tukunna Allah ba mu albarkacin
وحكمه صلى الله عليه وسلم على الظاهر hukuncin shugaba sallallahu alaihi wasallama a zahiri ne hukuncinsa a zahiri ne eh wasu sai su dinga daukan wannan abun sai i zama musu hijabi hijabi ba aka suka dinga faɗa ba don da taguwa ta bata da shi fa ake dubo ake neman taguwar nan a duba can a duba can a duba can idan ruwa ake nema da shi za a dinga neman ruwan a duba can babu to a je can a duba a gani to idan tafiya ta kai kuma shikenan sai sai yi mu'jiza kuma wallahi shi a gurin sa da yin mu'jizar da neman ruwan a haka da abu da ne sallallahu alaihi wasallam ta
وأكثر تلك الكلمات إنما كان يقول هل كان منهم يتم
kuma mafi yawan ma irin waɗannan kalmomi da irin waɗannan mugwayen mutane suke faɗa ai a ɓoye suke faɗa to amma ta harƙo su tamimi a gaban annabi ya faɗa a gaban sai gaya marmal yace yace wannan kalma sahabbai suka ce za su kashe shi yace ka za ku kashe shi ba bayan sa ƴan uwansa za su zo ba abin da shugaba bai faɗa ba kwarai kuma su dinga rantsuwa su dinga rantsewa da Allah idan an ɗauko maganar an ce ga abin da suka faɗa sai su ce billahi allazi la ilaha illa huwa basu faɗa ba Allah ce wala qarqalu kamil kalimatul kufri wa kafaru ba'da islamihim Allah yake ƙarya suke sun faɗa idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah ya rasulallah ce wallahi kai annabi sai Allah ya ce wallahu ya alamu innaka la rasul farai na yadda kai ni na yadda kai annabi ne wallahu yashhadu innal munafiqina lakazibuna Allah ya ce amma wallahi kariya suke yi to munafikai ne ba su yadda kai manzon Allah bane Allah ya ce ittakhazu aymanahum junnatan wannan rantsuwar da ita suke suka ɗauka ta zama garkuwarsu su danga cewa sun yarda da Allah nan ƙoƙariya suke yi. Ce su danga rantsuwa da Ubangiji su ce wallahi ba su faɗa ba, alhalin ku kafirai ne in ji Allah. Amma tare da haka manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama yana so su karkato su dawo cikin musulunci shugaba shi haka yake so ai Allah ya halicce shi ne da'iyan wa rahma isa Allah ya ce da shi ba zan gafarta musu ba ko za ka ce in yafe musu zo saba'in a duniya to wannan saba'in ɗin nan Allah yana nufin komai yawan da za ka ce in gafarta musu ba zan gafarta musu ba manzo Allah ya ce da zan ƙara ɗaya a gafarta musu ƙarawa zan don shi ba so yake aiwa kowa azaba ba isa ka ji a jauhara ana cewa ainin rahmatin rabbani Allahumma salli wa sallim ala ainin rahmatin rabbani to ar ainin rahmatin rabbani shine shi ainin rahama ne annabi ba ba azaba mana kullun rahama yake so al'umma su shiga sallallahu alaihi wasallam da kuma tubansu yake nema shugaba sallallahu alaihi wasallama sai ya haƙuri a bisa taɓatuɓansu in ma mutum tuntuɓan yayi shugaba sai ya haƙuri ko wanda aka zo aka yi wa wannan wannan bulalar hassa uku wani ya ce la'ananne ne shi manzo Allah ya ce karka kuma la'antar dan ya sha giya kuma sai ka ce la'ananne ne shi sai baka san yana son Allah kuma yana so na ba na ruwanka da giyarsa ba ruwanka an dai ce ga hukunci to an masa hukuncinsa ko to shi kenan ka kama bakinka don shugaba masanin aikin halarani don ba haka ba ƙarshen ta gobe kai za ka sha gira kamo ka ka aibata shi ka kyale shi ba ruwanka kaka shiga duk sai yana haƙuri a bisa halayensu haka shugaba ya zauna inda kaga wani tuntuban nasa mai sauƙi-sauƙi ne wani tuntuban nasa mai wahala ne yanzu kamar haɗibu ɗan abibal ta'ata wannan takarda ai tuntube ne mai wahala wani amma irin wannan sahabi nasa kuma fa da in yana zaune ana hidima za a tafi yaƙi sai na usmanu sun kawo dukiya sai da rujudi ya ɗaga ta ina cewa ma barra usmana ma fa'ala ba da yau daga yau usmanu ka amince ka amince daga yau ba abinda zai ƙara damunka kuma Allah ba zai kama ka ba ko mai kai a duniya sai ka shiga aljanna to malam a cikin nan ne ba shine zaka ga wannan sahabin ya tashi da gaggawa malam ka ganshi da raƙuma guda goma sai ga sunan ya rasulullah hadiya ta ce yanzu kai ka kawo wannan ce wallahi ni na kawo su shikenan a yi masa addu'a alamun ce masa abubuwa manya-manya sai bayan kwana uku sai zo da mutane zai to masu raƙuman nan ne za ka biya su kudinsu wannan ma ba tuntube ba ne ceto wa yake ka karɓo yake a ina ji ina gani so su manu a ne musu addu'a ni sai yin sa ido na a haka haka aka rayu da shi da wani ya kawo hadiya mai ƙarfi da an ga ya tashi ya fita ya ce to a tanaji kudin da ba san me zai je kawo ba yanzu Allahu akbar to ba irin kalan mutanen da babu a gurin annabi eh babu kowa akwai shi wannan halarar tasa ta haɗe adadin jinsin bayi da za su rayu da maza da mata da manyan malamai da masu tsantseni da masu maganganu iri-iri da kowa amma a hankali duk sai da imai da suna Allah gabanin ƙwarai Allah ƙara masa tsira da mu ya yi haƙuri da tuntubansu wa jafuwatihim da jafa'is jafa'i wannan wahala ce da wani to haka kuma duka manzan Allah yake yake kula da kowanne kaman yadda ma'abota kudirin aniya daga manzanni suka yi haƙuri
hatta fa a kafirin minhum badinan kama fa a zahiran har sai da mafi yawa daga cikin waɗannan mutane suka dawo gurin annabi a baɗininsu kamar yadda a zahiri da suka zo baɗininsu ba shi da kyau to kuma daga nan manzan Allah ya dinga rina su sai da suka zama na Allah tan tagariya
wa akhlasa sirran kama azhara jaharan suka samu sirrin ikhlasi a boye kaman yadda suka zo suka bayyana abun a imani suka ce sun yadda da annaba zahiri to an yadda amma daga nan zai gyara maka zuciyarka yanzu mai damu ba cewa i wai shin maya sunanka kaji shugaba bai ce ku kama shi ku buga shi da ƙasa sai ce suna na muhammadu to da mai ka zo ke na zo ne da addini kuma daga Allah nake daga Allah kake ce Allah ne ya koka kwarai to shi ke to kaga shi ne sa ya saka hannunsa a aljihu ya zaro daman nan ya sharbe shi a gaban annabi yace to duk wannan bayani da kai mun ko wannan daman da na yanka a daji yayi mun bayani in ji ko kai waye ko kuma in tashin tafiya ta saboda ka ga fa'i ne wannan to da yake ya zo akan gaba sahibu shari'at ya ce ya zabbu kai da mu sai da mu ita shi ya sujada a gaban annabi to shikenan daga yanzu ga ga dan daban nan dan taurin nan yanzu shugaba zai sa da mu'i masa tarbiyya yanzu farai yace man ta'budu waye allanka yace allazi fi samai arshuhu wa fil ardi sultanuhu wa fil bahri sabiluhu wa fil jannati rahmatuhu wa fil nari azabuhu ya sun koyar da kansa a gaban annabi shugaba yace faman ana ka san ni ka san ni ce na'am ya rasul waye ni ce anta rasulur rabbil alamin قد أفلح من صدقك وخاب من كذبك shiru. to daga nan shugaba yace ya ya kake ji yanzu a sai hawaye mala yanzu an sa damoyi masa tarbiyya ne in a tsanda ba shugaba sai a ce dan wannan shine shehin wannan mutumin bare kuwa to yanzu shi kenan an an gyara zuciyarsa ya kuma na Allah tsantsa to haka idin gayi wani yanzu ya ce zuwa ne gurinka zan ma mugayen tambayoyi kuma shi na tsananta ma a tambayoyin shugaba ya ce bismillah tambayi duk abin da kake wai shin da gaske Allah ne ya aiko ka yi masa wannan tambaya ya shiru kuma da abin da ya faɗa masa zai ba shi ansa to shi kuma da wannan aka tarbiyyance shi shi kuma shugaba ba dama duk shi ne mai shirin yake ce habibin bi a tsararin kulobi munabbahu duk kowanne ya san da ya za a yi ya shirya wannan sahabin da ya zo yi atishawa to shi ne suka dinga halararsa ana sallah shi ma tun da iso mu faɗa izin ga maganganu ana sallan nan har aka idan bai daina magana ba ya ce jira yake a gama ma a zara takobi in ma fita daga addinin zai ya fita ya ce amma da yake yana gaban babban malami ana idan da sallan nan shugaba ya ce wa yake maganan nan ya ce ni ne nan ni nake maganan nan sai shugaba ya zo ya dafa shi ice kaga ita wannan tsalla da ake yi daga kabar bari sai karatun ƙur'ani ba a magana kaji to shi a duk duniya ya ce bai ji abu mai daɗin a duniya irin wannan bayanin da annabi ya hau ice ban ga alamar ya ji haushi na ba ban ga alamar ya tsananta min ba ban ga alama komai ba sai kaunata ma da ya ƙara yi ije to ni ban ga wata ma mu'jiza kamar wannan to ka san shine i wannan addu'ar kuma ko yace to ubangiji ka ji kaina ka ji kan annabi Muhammad bayan mu biyun nan ba ruwanka da kowa duk sauran ba ruwana da su su suka dinga mun fada shi ko bai mun fada ba kowa da yadda aka kama shi aka kai shi gon Allah sallallahu alaihi wasallam to
wa nafa Allahu ba'd bi tafsirin ubangiji yasa bayan bayan irin tarbiyyar da manzon Allah ya musu aka amfana da su da yawa eh wani yana can ba karamin bama guje bane mala amma da ya zo ya sadu da annabi sai kaga ya zama cikakken mutum kuma kwarai a cikinsu aka samu masu karfafa addini masu taimakon addini masu kariya ga addinin musulunci da kuma masu taimakon annabi sallallahu alaihi wasallama kamar yadda kuma labarai suka zo daban-daban
wanda haza azaba ba'd al-madina rahimahullahu ala hada su'al to da wannan ne magabatan mu suka bada ansar wannan bayani cewa dalilin da isa bai kashe harqusu tamimi ba dalilin da isa bai kashe ba yahudan nan ba duk hanya ce irin wannan saboda a lokacin babban aiki yake yi shehi nan wata ran yana gaya mana da safe yace kaga aka ce Abu Jahil aka ce Asi dan Wa'ili aka ce Uqbatu dan Abi Mu'aydin aka ce Aswad dan Abdul Yagus aka ce Aswad dan Abdul Mudalibi yace duk fadin duniyar annabta ba mu iya tinkara wayannan in ba annabi Muhammadu yace bayyana sa da Allah ya hada su da ya haɗa su shi da wayannan mutanen alama ce da take nuna cewa shine cikamakin annabawa yace domin in ba karfin hatamiyan nan tasa ba wallahi ba mai iyawa da su ba mai iyawa da su domin ba yadda za a yi su shirya mutanen nan Allah ya ce da annabi haka za ta shiryar da su shine shehu radiyallahu anhu kaga a cikin wannan littafi najumul huda fi kauni nabiyina afdalu man da'a ila Allah wa'ada yace siffar yadda annabi yazo duniya da itarar da mutane ice misalin ta kama a duhun dare ne karfe ukun dare ka dawo daga tafiya ka zo ka tarar da yan unguwarku gaba daya sun fito wajen unguwar sun baro lokuna gaba daya an taru a titi sai me ya faru ai cikin unguwan nan ne wasu mahaukata suka shiga duk ta kubba ne a hannuwansu ake son waye zai shiga sun fi su su arba'in waye zai shiga ya kakkarbe ta kubban a hannunsu sannan kuma ishiryar da su su daina hauka shi ake nema ya ce to a haka manzan Allah izo itarar da duniya a lokacin ya karbe Allah ya ce duk sai ka kwace ta kubban hannuwansu kuma mahaukata ne tibra nake so kowa kamar da shi mai hankali abinda za ka yi ke shehu ibrahim ya ce haka manzan Allah zai tar da duniya to haka kuma ya gyara kowa ya gyara su suka koma na Allah Allah kara masa tsira da amince to sai a tsaya a nan gurin kuma sai Allah ya kai mu gobe Allah kara wa shugaba tsira da aminci Maulana Shehu Al-Harazimi Allah ya jaddada masa rahama Allah ya jaddada masa rahama Allah kuma ya ba mu albarkacin sa marasa lafiyar mu Allah ka ba su lafiya mu da muke da lafiya Allah ka inganta lafiyar mu Allah ya sa mu gama lafiya Allah ya sa mu gama lafiya wannan azumi da ake ubangiji Allah ya karba Allah kuma ya sa mu daga cikin bayan sababan yantawa Allah ka sa mu gama da duniya lafiya jahi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yan uwanmu na wannan makaranta baki ɗaya Allah ibiya bukatun kowa yan uwanmu kuma na nesa wanda su muke suke cikin wato kafar sadar wannan su ma suna can muna roƙon Allah Allah ya biya musu bukatun su jahi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam karanta fatiha hadiya ga shugaba